إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بانهك أمواء السلام عليكم ورحمة الله بركة مدهدوة a cikin wannan masallaci na sabuwar tifi a yau litinin sha shida ga watan jumadal ula hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha takwas ga watan novemba shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya domin ci gaba da karatu da muke yi a duk rana irin ta yau a kuma daidai wannan lokaci na bayan sallar asubahi a cikin wannan littafi mai tarin albarka la ilaha illallah littafin da ya kunshi ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah da sharuɗanta da abubuwan da suke warware ta da wani ɓangare na falalolin ita wannan kalma ta la ilaha illallah wallafar babban malami fadilatu sheikh abu abdullah muhammad bin sa'id rislan muna roƙon ubangiji ta'ala mawallafin wannan littafin allah ya sanya masa shi a mizaninsa na kyawawan ayyuka mu kuma ubangiji ta'ala ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai ɗin da muka karanta muka fahimta Allah maɗaukakin sarki ya sa karatun da muke zama hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba. Kakanninmu, iyayenmu, malamanmu, yayu da ƙannai, abokanai duk wanda suka riga mu rasuwa muna roƙon Ubangiji ta'ala ya kai haske makwancinsu. Allah ya musu rahama ya gafarta musu. Mu da muke raye kuma, Ubangiji ta'ala ya ba mu ikon sarrafa ararran da ya bamu zuwa ga aikata ayyuka na alkhairi marasa lafiya na gida da na asibiti ubangiji ta'ala ya ba su lafiya yau insha Allahu zai zama darasinmu na talatin da ɗaya daga farkon littafin zuwa inda muka tsaya kuma mun tsaya ne a ƙarshen shafi na hamsin da biyar da taimakon Allah maɗaukakin sarki yau za mu tashi a farkon shafi na hamsin da shida sannan mun shiga ɓangare na uku daga cikin wannan littafi ɗin wato abubuwan da suke warware kalmar la ilaha illallah ta mutum Allah ya tsare mu da su kuma mun yi na ɗaya na biyu yau insha Allah za mu tashi a kan na uku mala ya ce an salif abu na uku da yake warware kalmar la ilaha illallah ta mutum ma'ana yake sa mutum ya ridda ya bar musulunci Allah ya tsare mu shine mallam yukaffiril kafira allazi tadaha kufruhu fil qur'ani was sunnah mala yace abu na uku shine mallam yukaffiril الكافر الذي اتضح كفره في القرآن والسنة wanda bai kafirta kafirin da kafirtinsa ya bayyana ƙarara a cikin alƙur'ani da sunna ba to shi ma na iya zama sanadiyar riddan mutum ya bar musulunci bi ma'ana alƙur'ani ya tabbatar da mai aiki kaza kafiri ne kowa na kafiri ne hadisin manzon Allah ingantacce ya tabbatar da haka a samu mutum a gefe guda kuma yana ƙoƙarin ba ma wannan wanda Allah da manzonsa suka kafirta ɗin kariyar shi bai kafirta ba to shi wannan ɗin alama ce ta cewar musuluncin mutum na warwarewa mutum na iya ridda Allah ya tsare mu daga haka malam yace sawa'un kana al-kafiru yahudiyan aw nasraniyan yace daidai ne kafirin ya kasance ba yahude ne aka samu nassi da ya kafirta shi ko kuma ba nasare ne au majusiyan ko kuma ba majuse ne au mushrikan ko kuma mushriki ne au mulhidan ko kuma mulhidi ne wanda yake musun samuwar Allah ma gaba daya ina ga ana samun wannan musamman yanzu a yau musamman a yau ana samu kuma kullun ƙara bayyana suke ire-iren waɗannan abubuwan akwai wanda na ganin babu ma Allah wahalar da kanku kuke yi kawai ku ce wai akwai Allah kuna bautarsa wallahi na gana gani bai kai wata ba a yanar gizo-gizo wanda shi du haɗo waye yace yana mamaki da musulman da kiristan da suke ce wai akwai Allah su wannan musulmai sun kama wai bauta suna ta abu wai suna tunanin akwai Allah da yake ba su ladan bautar su ma kirista sun kama wai suna bauta wai da akwai mai ba su sakamako ya ce duk wahalar da kai suke babu wani Allah kawai kuma kyamara ya kafa yake ɗaukan hotonsa saurayi ma kuma mai jini a jika Allah ya fahimtar da shi malam ya ce au mulhidan ko kuma mulhidi ne wanda shi musun ma samuwar Allah yake au ghaira zalika ko kuma wani haka min asnafil kufri na daga nau'ikan kafirci Mala ya ce duk wanda ya yi musun haka, ko ya ƙi tabbatar da kafircin wanda yake kan haka, au shakka fi kufrihim, ko kuma ya yi kokonto a cikin kafircin nasu, au sahaha mazhabahum, ko kuma ya inganta ya kalli ingancin mazhabarsu ra'ayinsu abinda suke kai, mazhabahum ɗin nan zalin ɗin ɗauri ne, na ga ya sa mazhabahum. maimakon fatahar ko kuma mutum yake kallon wannan abun da suke kai ma daidai ne ingantaccen aƙida ce ko ingantaccen addini ne malin ce faman fa'ala shay'an min zalika duk wanda ya aikata wani abu daga cikin haka ina ma'anan haka ya kalli abun a matsayin daidai ko kuma ya zamto yana kokwantan ma wannan ɗin kafirci ne ko kuma yake kallon abin da suke kai daidai ne daidai ne ingantacce ne yace faqadi kafara haqiqa ya kafirta Allah ya tsare mu daga haka mallan yace wazalika bi anna Allah qad kafarahum hakan ya faru ne ko ya kafirta ne sakamakon cewar lallai Allah madaukakin sarki tuni ya riga ya kafirta su kaga wanda Allah ya kafirta kai kazo kana wasuwasin shi ba kafiri bane kenan kamar kana kokarin ja da maganar Allah ne wa hadha allazi lam yukaffirhum shi kuma wannan wanda bai kafirta su din ba bai tabbatar da kafircin nasu ba tunda Allah ne ya tabbatar da kafircin su qad dadda Allah wa rasulahu kenan ya kishiyanci Allah ne da manzansa shi yasa falam yukaffirhum bai kafirta su ba Allah ya sa muna tare a ce Allah ya ce aiki kaza kafirci ne ko ga nassi qarara hadisi daga manzon Allah ya ce kaza kafirci ne kai kuma sai ka zo kana kokarin bada kariya akan wannan ko kana shakkun hakan kenan kana kishiyantar maganar Allah ne Allah ya ce kai kuma kana kokarin ce ba haka bane ba Allah ya tsare mu daga haka aw shakka fi kufrihim ko kuma yi kokonto a cikin kafircin su aw sahaha mazhabahum ko kuma mutum ya inganta aqidar tasu ra'ayin nasu matafiyar tasu fayakunu mu'taridan 'ala Allah sai zamto yana mai ja'in jani yana mai bujurowa Allah ne hina kaffarahum yayin da Allah madaukakin sarki ya kafirta su jiya nake ganin wani shi ma yana ce ka san me yasa muke yin kaza ce a ce saboda mu duk abin da muka yi na zunubi ne wana ya dauke mana zunubin yace haba yace wallahi duk abin da zaka yi kawai wanda ya dauke ya faɗi sunan wani malamin su ya dauke wannan zunubin shi yasa ya suka kama wannan abin da gaske dan san ko muna tare ba to wani na ganin kawai saboda wasu dalilai irin nasa ko kusanci ko kuma kaza ai abin da ake kai din daidai ne to daga wannan sassaucin kallon abin ba kafirci bane kuma Allah ne ya kafirta abin shikenan sai a samu kofar kuma wanda baka tsoratar da shi da abin da kafirci bane sai afka ciki baka sani ba wannan shi zai jawo hatta kana mai karantarwa sai ɗanka kuma ya zo ya tsunduma a ciki saboda me ya ɗauki abin ba komai bane wasa ne kawai shakatawa ne daga cikin ire-iren waɗannan akwai wanda na sani irin wannan aƙidar ɗansa yake kai aka ce masa kulka kulafa gashi gashi gashi ya ce ai yarinta ce zai bari yarinta ce zai bari sai gashi an zo ya fara karfin da wata ya ce masa bai yadda da wannan abun ba ya gano abun ya fara girma wallahi da na ji mahaifiyar yaron ce take ce min ice ya ɗauko ne ko taɓarya ya jefa wa baba ya ce kawai ya kashe shi inda ya hana shi wannan abun ne sai dai ya kashe shi a karan farko kuma ya ce me yarinta ce zai bari yarinta ce zai bari to kallon abin da yake kafirci ne bololo ya tabbata ya bayyana kafirci ne ka tsaya kana lallaba harshe akan wannan abun a ai ba kafirci bane ai shiririta ne ai kaza ne to shine zai sa wanda yake yi ma ba zai dauki abun a matsayin sa na kafircin ba har sai ya koma aikatawa baka sani ba wata ran kai ma naka sai ya zo ya koma aikatawa baka sani ba da haka abubuwan suke girma a zukatan mutane Allah ya ji kamar gayi malam albanin zaria yana magana wata ran wala ita ma a satin nan na gani a tiktok yake ce mato salon da awafa daban-daban take ya ce akwai gurin da gurin zafi ne akwai gurin da wurin sassautawa ne ya ce ɗan najeriya in ka zo ka tsaya masa cewar ai abu ka zan nan fa bai halatta ba bai halatta ba ya ce to jin ka dai ta yana ci gaba da abinsa kawai amma in kafirci ne ka fito ka ce masa abu ka zan nan fa kafirci ne ya ce sai kuma ya gane magana yake ya ce kai wani ma sai ka taɓo shi ka tukare shi tukun sai gane ashe ba da da yake yi ba ya ba da misali ya ce wani lokacin ba ka gani yaro a zo ana dan Allah ku bari ana faɗa ku bari ku bari su ki bari amma kana kai hannu ka tafka wa ɗaya mari sai kuma ya juyo ya dakata kana kai wa ɗaya marin ma ya su ruga da gudu amma a zaune wanda suka fi ka shekaru da girma suna kai ba za ku bari ba ba za ku bari ba ina ba ta su suke ba ta amma ana samun wani ya ɗauko bulala ko ya ɗauko hannu ya tafka mari sai ga kuma an wargaje an rabu ya ce wancan da yake lallaba ba za ku barin ba a banza yake yi ya ce ya ga haka a cikin a saudiya wani ya zo yana ina ga bauta ne ko wani abu nau'i na bauta a ka'aba wani malami balarabe ya ce yana ta masa da larabci ha za la ya juz ha za la ya juz bai halatta ba ya ce yana ta lallaba shi ya ce har ya yi raka a ɗaya ma ya ce yana zuwa shi kuma yadda ki bayansa ya juyo ya ce kai wannan kafirci ne ka daina ba haramun ne ya ce kuma sai dakata ya katse ya ce amma wancan yana bi halatta ba bi halatta ba ina ya ci gaba da yi to a irin wannan gabar tabbas abun ya tabbata a ƙur'ani kafirci ne yin kaza yi tabbatar wa mutane kafirci ne ba a sassauci a cikin gurin ɗaukan abin da sassauci sai ya jawo mutane su ɗauka bai kai matsayin kafircin ba ban san ko muna tare ba ballantana ka yi shakku a ciki ko kana kokwanton kafirci ne shi kenan sai masu samun aikatawa su samu kofar aikatawa Allah ya ganar da mu dan na daga cikin kurakuranmu a cikin aqida abinda ka yadda kuskure ne ko ka yadda ba daidai bane sai ka zo kai ka ji a ranka ba daidai din bane amma kuma wanda yake yi ma kuma kana karfafa masa gwiwa ko yana yi kana dariya haka muke yi fa kana yi yana dariya za a zo ga wani abu da ake na haramun ne amma za ka zo lokacin da ake kana ƙoƙarin kalla me kuma yana ƙara ƙarfafa abinsa yana kallon yana burge ka kana kalla Allah ya ganar da mu Malam ya ce fayajibu an yukaffira almuslimu man kaffarahu Allah yana zama wajibi musulmi ya kafirta wanda Allah madaukakin sarki ya kafirta shi wa man ashraka billahi da kuma duk wanda ya shirka da Allah wa an yatabarra minhu kuma ya barranta daga shi ya zama ya watsar da shi akan wannan abin da yake na kafircin kama tabarra ibrahimu min abihi wa qaumihi kamar yadda annabin Allah annabi Ibrahim ya barranta da babansa da kuma mutanansa nan kuma shi ma mai kula ba musulmi bane eh ba kaza bane eh kafiri ne eh akan wannan kafircin wajibi ne ka barranta da shi ya tabbatar wannan abin da yake kai baka kai babu kara akan wannan abin da yake na ibadarsa ta kafirci amma kuma wata mu'amala kuma yanzu ta hada misali ka kafa shago na sayar da kaza sai ya zo ka ce a kafiri ne ba zan sayar ma ba to ya zama kai baka zama wayayye a cikin musulunci ba ba wannan ake magana ba akwai mu'amaloli da za su iya hada ku kuma ku yi mu'amalolinku amma akan wannan abin nasa na kafirci a ba ka da sassauci akai wannan nasa ne yake yi bar masa kayansa rike naka kai Allah ya datar da mu kamar yadda annabi Ibrahim ya barranta daga babansa da mutanansa yace innani bara'um mimma ta'budun illa allazi fatarani fa innahu sayahdin suratu zukhruf ubangiji ta'ala yace annabi Ibrahim yake ce lalle ni na barranta daga abin da kuke bautawa ko lalle ni kubutacce ne barrantacce ne ba ni babu abin da kuke bautawa sai wa kuma ya kama wa zai bauta ce illallazi fatarani sai wanda ya halicce ni fa innahu sayahdin lalle shine zai shiryar da ni Allah ya shiryar da mu mala yace aw sahaha mazhabahum ko kuma mutun ya inganta ya kalli kyawun ra'ayin nasu kowannan matafiyar tasu abin da suke kai ya ce hazihi ashaddu wannan kuma ya fi tsanani idan sahaha mazhabahum ko idan ya inganta matafiyar tasu ko aƙidar tasu kowannan abin da suke kai na kafirci ya ce ai ai daidai ne ai ba komai ba ne to wannan ya fi tsanani gwara ka ƙi abin ka wannan ɗinsa amma ka fito ka bayyana ai ba komai ba ne ka ga ai abin shi ma ɗin kamar daidai ne to wannan ya fi ɓarna saboda da wannan za ka yi tsumbula wani baka sani ba mai rauni wani mai rauni da ka iya jefa shi kai auƙala ko kuma ya ce auƙala fillazi ya amalu na hu nazarun ko kuma ya ce fillazi na ya amalu na cikin abin nan da suke aikatawa nazarun akwai abin duba fa akwai abin duba yana nufin karfa a ce wannan abin kafirci ne ko kuma ba addini ba ne kai tsaye a akwai abin duba a ciki to kana ce akwai abin duba ne zai tafi a tun da wani ma ya ce akwai abin duba kenan ba kafircin ba ne zalla ko ba sharrin ba ne zalla bari kawai mu je mu aikata ya ce to wannan ya fi sharri haza innama huwa tikhadhu wasa'ila mala ya ce wannan fa abin sani shine rukun wasila din tsanin da ake magana au ya kulu ko kuma ya ce ya ce akwai nazari a ciki sai ce wannan abin sani ai rukon wasila ne ba wai wani kafirci ne babba ba ko kaza bane ba a wani rukon tsani ne suke yi da kaza kaza kaza yace to wannan sassaucin ba a wannan gurin ake yi ba aw yaqulu ko kuma yace haula'i juhalun waqa'u fi hadha an jahali ko yace waɗannan fa jahilai ne kawai suna yin wannan din saboda jahilci ne dan haka ba kafirci bane ban san ko muna tare ba wadda tafi bayyana dai a ce bautar gunki a fili ka ce a ka zo ka ga mutane suna yi ka ce a wannan ai jahil kawai jahilci suke yi bisa jahilci yasa suke yi don haka ba kafirci ba ne ce to wannan ya fi illa a ko da da jahilcin suke amma dai wannan abin da suke yi ɗin kafirci ne tabbatar da kafirci ne na haka duwan da zai afka sai ya sani shi zai afka da ilimi ko shi ma da jahilcin amma dai menene kafirci ne wa yudafi'u anhum kuma ya zamto yana bada kariya game da su akan abin da suke malai ce fa hadha ashaddu kufran minhum wannan ma yafi su tsananin kafirci Allah ya sa muna tare a gurin nan yafi su tsananin kafirci me yasa malai yace li annahu sahaha al-kufra domin shi ya inganta kafircin au sahaha shirka ko kuma ya inganta shirkar au shakka ko kuma yayi kokonto suna kan abun sai ka kawo ire-iren waɗannan maganganun kake ba da kariyar ai wannan kawai jahilci ne yasa suke yi don haka ba kafirci ba ne ai kaza ne yasa suke yi don haka bai kai kaza ba eh yace to a babun nan kuskure ne Allah ya ba mu ikon gyarawa saboda ka inganta abin da ce kai ka tabbatar da shi wani da wannan lafazin naka zai rike kuma shi ma ya hau aikatawa saboda ka kalli abin a matsayin ba kafircin bane ba shi ma ya doro akai Allah ya ganar da mu qala subhanahu ubangiji ta'ala yace innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah lalle waɗanda suka kafirce daga ahalul kitabi da kuma mushrikai suna cikin wutar jahannama suna masu dawwama a cikinta kuma waɗannan su ne mafiya sharrin halittu ga baki ɗaya mala ya ce wa ahalul kitabi da ya ce waɗanda suka kafirce daga ahalul kitabi ɗin nan su ne al-yahudu wa nasara yahudawa da nasara wal mushrikina kuma da ya ce wal mushrikina innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina yace to al mushrikun dinnan humul ladzina abadu ma'a allahi ilahan wa ma'budan ghayra sune waɗanda suka bautawa wani abin bauta wani allan ko wani abin bautan tare da Allah wanda ba allan ba qala subhanahu Allah madaukakin sarki sarki ya tabbata gare shi yace لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم للي وطند سكتي للي ألا شيني مسيح ابن مريم تو حقيقة تبس كافرتا domin almasihu dan maryam ba Allah bane ba dan aike ne daga Allah madaukakin sarki annabi ne na Allah suratul maida wa qala subhana laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha lalle waɗanda suka ce Allah ɗayan ukun nan ne Trinity kenan ko yace tabbas sun kafirta suka ce Allah Allah ne Almasihu ma Allah ne mahaifiyarsa Maryama ma Allah ne ce a'a ya kamata a samu guda ɗaya ai ban san ko muna tare ba ko a ma'aikata ce ba a taɓa yi ba a ce waye shugaban ma'aikatan nan a ce wane ne wane ma shi ma shugaban ne wane ma shi ma shugaban ne zai yiwu ana neman shugaban wane ne shugaban wane ma shi ma shugaban ne wane ma duk su uku ne shugaban ma'aikatar dole he an nemi wani position a ce wane amma matsayinsa kaza ne wane ma kaza ne amma ainihin shugaban shi ne wane to ballantana kuma abin da ya shafi na ubangiji ta'ala wa qala subhana allah madaukakin sarki yace innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Lalle masu kafirce wa Allah da manzonsa, wa yuriduna an yi farriku bayan Allahi wa rusulihi, kuma suke so su bambanta tsakanin Allah da manzannin nasa. Masu kafirce wa Allah da manzanninsa, kuma suke so su rarraba tsakanin Allah da manzannin nasa, wa ya kuma suke cewa nu'minu bi ba'adin wa nakfuru bi ba'ad. lalle mu za mu yi imani da wani ɓangare kuma za mu kafircewa wani ɓangare Allah maɗaukakin sarki ya ce masu wannan ɗabi'ar wa yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabila kuma suke son su riki wata hanya wata tafarki a tsakanin hakan bacan bacan kenan kaga kofa ce ta barnar fa eh sun kafircewa Allah da manzonsa sannan suna so kuma su rarraba tsakanin Allah da manzon nasa suna ce za mu yi imani da wani ɓangaren wurin da suka ga ya kamata su tabbatar da kafircin suna ga babu wani zargi ba wani kaza ba kaza su ce kaza ne wurin da kuma suke ga akwai bukatar su yi kwaskwarima su yi kwaskwarima yace suna so su riki wata tafarki a tsakanin haka ulaika humul kafiruna haqqan lalle waɗannan su ne kafirai na gaskiya wa a'tadna lil kafirina azaban muhina Ubangiji ta'ala ce kuma lallai mun tanadar da azaba ta walakanci wa kafirai. Allah ya ba mu ikon kiyayewa. San ko sakon ayan nan yana fili ba. Kofar tawilin ake ta toshewa. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi suna kafircewa Allah suna kafircewa manzannin Allah wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Suna kokarin kuma rarraba tsakanin Allah da manzonsa wannan fa a cikin musuluncin fa akwai masu wannan din eh ta yaya Qur'ani ya ce ayi kaza sai aka samu manzon Allah ya ce ayi kaza na haka mutum sai ya ji kawai abin da ya zo da ra'ayinsa zai ɗauka abin da bai zo da ra'ayinsa ba zai aji ko kuma a'a ai abu kaza shari'a ne ce ai ai manzon Allah ne ce ai to tunda ba Qur'ani bane yace dan haka ba za a bi ba shi ma da awace fa yanzu ana kafa kyamara a ɗauka masu da'awar babu wani manzon Allah babu wani hadisi kawai Qur'ani kadai duk wani abin da bai zo a cikin Qur'anin ba babu shi kaga an raba tsakanin Allah da da manzonsa sallallahu alaihi sallam. to wannan din ma kafirci ne na musamman ka ji kawai ba ruwanka da wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kawai ka zama mai qur'ani afwan na daga cikin abun mafi girman fa su ce wai kala kato wai wani kato yace tunda ba Allah bane to duk wanda ya faɗi wani hadisi ko yace kaza wani kato ne daban wa ake cewa katan kenan sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare mu na haka ubangiji ta'ala ya tsoratar game da yin haka yace sannan suna ce nu'minu bi ba'd zamu imani da sashi wa nakfuru bi ba'd kuma zamu kafircewa sashi kenan za su yadda da abin da yazo daidai da ra'ayinsu za su kafircewa abin da ya saba wa ra'ayinsu Allah yace masu irin wannan fa su ne kafirai na hakika Allah ya tsare mu wa qala subhanahu har ila yau Allah sarki ya tabbata gare shi yace inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a lalle Allah madaukakin sarki mai tattarawa ne bi ma'ana zai tattara munafikai da kafirai a cikin jahannama gaba daya kaga wannan ayar sai ta fito ma da me sakon yake ta fada in mun fahimci duk bayanan baya mai kokarin kare kafircin masu kafirci ko mummunar aƙidar masu mummunar aƙida kamar munafurci ne kenan shi yana nan a musulunci amma yana ce ai kazan kaza ne ai saboda jahilci ne kaza ai saboda kaza ne yasa kaza dan haka ba kafirci suke ba ai ba kaza bane ba yace to munafikai da kafirai Allah madaukakin sarki duk zai tara su a cikin jahannama gabaki daya Allah matsal Allah madaukakin sarki ya tsare mu wannan shine annaqib as-salif annaqib as-salif daga cikin abubuwan da suke warware kalmar la ilaha illallah ta mutum Allah madaukakin sarki ya bamu ikon kiyayewa insha Allah ta'ala ina ga zamu tashi akan na hudu shine an-naqibur rabi' abu na hudu da yake warware musuluncin mutum kullun abun da muke bukata shine komai karancin abun da muka karanta ya za a yi mu dabbaka shi ya za a yi mu sashi a cikin aiki Allah madaukakin sarki ya bamu ikon kiyayewa wannan gabar tana yawan faruwa a cikin al'umma musamman a yau musamman a yau kuma kowa da irin dalilansa wani kawai saboda masu aikata kafirci kaza akwai wani dangantaka tsakaninsa da su don haka bari ya kokarin kare cewar ba kafirci bane abin wani kuma saboda ba komai bane ba a'a neman karbuwa ne a wurin masu yi bari ya fito shi mai sassauci ne a wurinsa abinda suke kafirci ne ba zai iya ce musu in ku bari wannan abin kafirci ba ne ba saboda ya sami mai gwaninta ya zama mai gwaninta a wurinsu bari ya lallaba abin ya rufe shi wani kuma saboda kawai munafurcin da yake zuciyarsa su ce nasu ne shi ma nasu ne can ma nasu ne shi kenan bari ya yi ƙoƙarin rurrufe abin allah maɗaukakin sarki ya tsare mu akwai matsala na ga za mu tsaya a nan ƙarshen wannan ɗin sai zama darasinmu na gaba insha Allahu abu na hudu daga cikin abubuwan da suke warware kalmar la ilaha illallah ɗin فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم